Sati taurari.
Amin.
Sati taurari. Ya himmatu shaidi. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء أنسجوا رحمكم الله
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأسروهم واقصدوا لهم كل مرصد to fa idan salahar ashkurul hurum idan watanni masu alfarma suka fita eh wa hiya akhir muddatu ta'jil shine karshen muddan nan ta jinkirtawa wato za a jinkirta musu wato alƙawarin da aka yi da su to idan wayannan watanni masu alfarma suka kare suka fita to faktul mushrikin ku kashe mushrikai har su je tumu duk inda kuka same su fi hillin au haramin a hillu kuka same su ko a haramin duk inda kuka same su ku kashe su wa ku zuhun ku kama su bil asir da riba cewa wa ruhun ku tsare su fil ilayi a cikin garurukan su wal husun da biranen su hatta ya tsaro har dai su bukatu ilal qatl zuwa ga kisa awul islam ko wato shiga musulunci wa qudurahum ku zaune gare su kullu marsadin kullu marsadin dukkan madakata ai a rikin tafarki ya sulkuna hudu suke bin zabto ku zauna ku tare musu nan wajen wa wa nasu kullu ala nasir wa nusiba kullu ala nasir habidi to fa in tafu فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم fa in tafu in sun tuba daga kafircin su kuma suka tsaya da sallah kuma suka ba da zakka to fa kallu sabilan to shikenan ku bar tafarkin su wala ta ta'arradu lahum kab ku bujira lahum gare su don kab ku bujira gare su inda har sun tuba to shi kenan kan ku jira gare su iyali su in sun bai sun sai da sun tsaye da sallah kuma sun ba da zakka to shi kenan sun zama wato sun shigo cikin wato tafiya إن الله غفور رحيم hakika dai ubangiji mai yawan gafara ne kuma rahimu mai jin kai ne liman tabu ga wanda ya tuba وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ma'amana idan ɗaya daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi amincinka ai istamanaka ya nemi ka amintar da shi mai alƙasir daga kisa to fa ajirhu ai ka amintar da shi hatta ya sama kalaman Allah har dai ji zancen Allah shine alqurani summa ablighu sannan kuma ka isar da shi ka kai shi ma'amana gurin amincinsa aure mawdu a amnihi bi gurin amincewarsa huwa daru qawmihi shine wato garin mutanensa in lam yumin in bai imani ba li yanzu da dan yi duba fi amrihi cikin lamarinsa ذلك بأنهم قوم لا يعلمون wancanin ka abin ambato bi hannun musu cewa su dai kawai mutane ne la ya alamu da ba sa sanin dinin lahi addinin Allah ma'ana ba su san addinin Allah ba fala budda lahum ba makawa gare su min sama'il qur'ani daga sauraron alqur'ani li alamu dan su sani كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام kaifa bi ma'ana la yakunu lil mushrikina ahadun wani alƙawari ba zai kasance ga mushrikai ba inda lahi a wajen Allah wa inda rasuli da wajen manzansa wa humul kafirun su ne kafirai wato masu kafircewa bihi ma da su wato wahum wahum su kuma kafiruna masu kafircewa bihi ma da su gadirun da kuma masu yaudara illal lazina ahadtum sai dai wa'anda kuka yi alƙawari da su inda masjidil harami a wajen masallacin harami yawmul hudaybiyah ranar wato hudaybiyah وهم قريش وأن سنة وتقريشا المستسنون أبا من توقيوا من قبل تنقبا فما استقاموا لكم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فما استقاموا لكم إن ديوا تسكت سيئ مقر القول يا أقاموا على الأحد ممكن دسن سيئ أكان القول ولم ينقضوا بصوروا ليش با بصوروا ليش با to fastaqimu lahum kuma ku tsaya kan alƙawarin da su ku tsaya musu a cikin alƙawarin su alal wafa'i ma'ana ku tsaya musu cikawa bihi da shi ma din nan shar'iyya ce
كيف إن كيف الله إن الله يحب المتقين sanda ubangiji yuhibbu yana son almuttaqina wato masu tsoronsa wa qad wa qad istaqama wa qad istaqama sallallahu alaihi wasallam ala ahadihim hakika dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya musu alƙawarin su hatta na qazu har dai sai da su suka warware alƙawarin bi anati bani bakrin da kuma da taimakawa bani bakrin ala khuza'ata bisa khuza'ata sun taimakawa bani bakrin an yaƙi khuza'a su kuma khuza'a kawaye ne na musulmi to in an taba su kamar wato duk wanda aka yi kawa da shi idan an taba shi to kamar an taba musulmin ne ba kamar wato su musulmi wanda suke kawa da su idan ka taba wanda suke yarjejeniya da su to kamar su musulmin ka taba su ma kafiran wanda suke yarjejeniya da su an taba su to su ma kamar kafirai ka taba كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة كيف يكون لهم أحد يا القول زي kasance gare su wa in yazharu alaikum wato idan suka rabauta bikum da ku la yarqubu bikum illa ba za su kiyaye wato illa wani dangantaka ba tsakanin ku wala zimmatan wala adan alqawli bal yuzukum bal dai za su cutar da ku mastaqawa duk sanda suka sami iko ko jumlatu sharri jumlan nan ta sharri halu hali ce يرضونكم بأفواههم وتابع قلوبهم وأكثرهم فاسقون suna yadda da ku bi ahwahim da bakunansu ai bi kalamihim da zancensu alhassan ne wanda yake kyakkyawa amma wata ba qulubuhum zukatansu suna kin tana kin alwafa a cikawa bihi da shi wa aksaruhum yawan yawan su fasiquna fasiqai ne ai naqiduna masu rayuwa ne da ahadi ga alƙawari mal tafsirin shehu tafsirin shehu shi a duba wannan ya magana da shehu yayi No? Yanzu yi shaɗin da zai a cikin da musul harami, yawon hudaybiya. Ɗari hudu da biyar. Ƙohon ƙurashi ne ƙurashawa wanda aka alkawari da su Jalalu Suyudi ya ce, Almusa suna min ƙablu wanda aka yi istisna'in su tun gaba wannan ba katari ba da haka yake ba ƙurashi suna wanda aka toge min ƙablu tun gaba ilalazin ahaddu min mushriki ne sun malamin kusur shay'an hakika wato mai fasara ya fi zalika cikin wannan ya fi ibn abbas ya ba wani abbas to wannan kuma mai rikici ne domin wannan ayoyi na zarata fi shawwal ta sauka ne a cikin ashirin watan shawwal shekara ta tara daga hijira quraish bi zaka yayin nan sun musulunta da wannan saboda cewa ita kana ta kasance na kadar ta warware alkawarin fisanatin sabi'ati a cikin shekara ta bakwai ta warware da kuma fatuhu makata ya samu fisanatin sabi'ati cikin shekara takwas ta takwas eh domin a fatuhu makata diyo kowa kusa illa kalila wa'anda ma basu musulunta ba manzala ya zubi da jinin su duk suka gudu ɗaiɗaiɗaiɗai suka rika dawa suna shiga musulunci eh katari kamar yadda sasin ya faɗa an da zalika cewa zalika wannan mahmula abin ɗauka ne ala wani zamurata allazin da dakhalu bi ahadi quraishin wanda suka shiga cikin kawance da quraishi ranar wato hudaybiya tare da wato wato wani tari min alqabail ne daga kabilu dukkan su na qadu sun warware alqawli sai bani zamurata kawai walam yan su ba su warware ba saboda haka nan saboda haka aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi itmami ahadihim da cika alƙawarin su ila muddatihim zuwa ga mudda alƙawarin da aka yi wannan shine wato zance da tungantacce alhamdulillah rasula نعم يرضونكم بأفواههم وتابي قلوبهم وأكثرهم فاسقون wato yurdunakum suna yaddar da ku bi ahwahihim da bakunansu eh wato suna gaya muku zance alhasan kyakkyawa amma ta ba qulubuhum zukatansu suna wato kin cikawa bihi da abin da suka faɗa wa aksarhum yawan su fasikun da fasikai ne na kiduna masu rarraba ne da ahadi da alƙawari
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ishtaro bi ayatin lahi samanan kalilan sun mutane tamani kalilan kalilan kan da ayoyin Allah shine Qur'ani min duniya na duniya ai tara kuttiba a sun bar binta da shahawa saboda shahawa shahawa ce wal hawa da san zuciya fasadu sai suka tsare an sabilillahi da buran wato tafarkin addinin Allah إنهم ساء ما كانوا يعملون su dai abin da suka kasance suna aikata ya munana abin da suke aikata shi a maluhun aikinsu ya munana haza wannan لا يرقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة وأولئك هم المؤتدون in ba sa kiyaye wato wata- da wata dangantaka kowane alkawari dangane da mummune wato in mummuni ne ba za su kiyaye waɗannan abubuwa ba za su kiyaye wani kusanci ba ba kuma sa kiyaye wato alkawari ko laifin wanta na kahomul mutaduna su ne masu shishigi masu tsallake iyaka فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين Eh, to idan suka tuba kuma suka tsaye da sallah suka ba da zakatu ɗan uwanku ne aifahum ikwanukum su ɗan uwanku ne fi dini a cikin addini ونفسر الآيات لقوم ya يعلمون alamu muna bayanin ayoyi ga mutanen da ya alamu na wato suke sani ayyuka dabbaru da suke wato yin izina وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون Oh, in na kasu aimanahu in suka warware alƙawuran da suka yi min ba da ahadihim bayan alƙawarin an sun kulla alƙawarin nasu waɗannu kuma suka yi suka fi dinikum a cikin addinin ka ai suka wato aibata addinin to fa qatilu ay matal kubur ku ya ki wato shugabannin kafirin na ai asahu shugabannin sa fihi waqtu zahir mawdu al mudmari innahum sai dai su la aymana lahum ba alƙawari tare da su ba to ba alƙawari wato lahum tare da su la'allahum ko sunan tuhum saha na annu kubur gaban kafirci ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول wani مرة marra ala littafsis ta littafadi tahdidi ce qatilu na qawma ma'ana ko yaƙi mutanen da na kasu suka warware aimanahum rantsan su ai uhudahu alqawran su wahammu wato ba za ku yaƙe su ba wahammu kuma suka yi nufi bi ikhrajir rasul da fitar da manzo min makka daga makka lamma ta shawaru yayin da suka yi shawara fihi a cikin wannan lamari bidarin na dauta a gidan naduwa gidan taro wahum su kuma bada uku su ne suka faru ku bil itali da yaƙi a wani maratin farkon marra har su ƙatalu ku za'ata yayin da suka yaƙi ku za'ata kulafa akun wanda suke su ƙawayen ku ne ma'abani bakarin tare da bani bakar ba ma yamna ku ba abin da zai hana ku an tuƙatalu ku yaƙe su أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين Mm, shin kuna tsoron su ai Allah ne mafi cancanta ku ji tsoron sa fitar da italiyan cikin barin yaƙar su in kuntum mu'minin dai kun zama mu'minai قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين mu'minin qatiluhum ku yaƙe su Allah kuma zai musu azaba ay yaqtulhum zai karkashe su bi aydikum da hannunku wa yukhzihim zai kunyatar da su yuzilluhum kuma ya kaskantar da su bil asr da riba cewa wal qahr da rinjaye wa yansurukum alaihim Allah kuma zai taimake ku a kansu wa yashfi sudura qaumin kuma zai warkar da zukatan wato mutane wanda suke mu'mine bima fa'ala da abin da ya aikata bihim da su bima fa'ala bihim wato da wato abin da ya aikata bihim da su kun banu ku za'ata su ne banu ku za'ata wa yuzhibu ghaiza qulubihim ويذهب غيظ قلوبهم kuma zai tafi da wato bakin cikin da yake cikin zukatansu ai karbaha bakin cikin da ويتوب الله على من يشاء Allah kuma zai karɓi tuba musu wanda ya so bi ruju'i da dawa da islamu zuwa ga musulunci ka abi sufyan kama abi sufyan wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma hakimin wato gani ne cikin duk abin da ya aikata am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين walhija an ma'ana wato an ma'ana ta hamza ce ta inkari isfami inkari ne shin kun zaci an tutura ko za a bakku wala ma lam ya'lamu Allah Allah bai bayyana wato ilmu zuhurin Allah ba zai bayyana waɗanda suka yi jihadi daga cikin gumobil ihlasi da ihlasi walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi musaddiqi wato wani walidatan wani wato wata bukata ba eh wato wani wato kun koye ba ko kuma ba su yi wato ɗan su wato wato masoya ba eh min dunillahi ko ma bayan Allah wala rasulihi wala manzansa wala mu'min wala mu'mine ko su ci za a yi haka eh ai ba su ba su wato ba su ba su ba su riki wata bidana ba eh wa auliya da masoya almana ma'ana dai ولم يظهر المخلص ولم يظهر المخلصون masu ihlasi ba su bayyana ba humul mawsufun su ne ababen wato sufanta abin ma su kira da abin da aka ambata min gairihim da wani su والله خبير بما تعملون Allah masani ne da abin da kuke aikatawa ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ma a kare da mushriki ne bai kamata bai kasance ga mushrikai ba su su raya masallacin Allah eh, ba aikin su bane bil ifradi masjidallahi wal jam'i kuma masajidallahi to bi duhulihi da shigan masallacin wal qu'udi da zama fihi a cikin sa wannan ba aiki ne na mushrikai ba mushrikai ba za su shiga masallaci ba shahidina bayan kuma suna shaida ala anfusihim a bisa kansu bil kufr da kafirci su sun san su kafirai ne kuma suna shaida akan kansu cewa su kafirai ne to ba za a basu su shiga masallaci su zauna ba ula'ika wancananka أولئك حبطت أعمالهم وفي النار ula'ika habilta amalu wancananka ayyukansu ta ɓaci la'adama sharɗiha saboda rashin sharaɗinta wafin nari خالدون kuma a cikin wuta wafin nari hun khaliduna su kuma masu dawwama ne finnara a cikin wuta إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأسي أولئك أن يكونوا من المهتدين inna ma ya amuru masajid Allah kada dai wanda yake raya masallacin Allah shine wanda ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da ranar lahira kuma ya tsaye da sallah kuma ya bada zakka baya kuma jin tsoron daya illa Allah sai baya jin tsoron kowa sai Allah to ya kusata waɗannan an yakunu su zama suna daga cikin shiryayyu أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله lillah a ji'altum suka shin yanzu kun sanya shayar da alhazai da raya masallacin harami eh ai ahlu zalika ahlu yana ne faci abin tafsirin shi ana ta wuce abubuwa muhimmai fa ba a- ba a- abubuwa da yawa muhimmai na shi ga shi an wai su su zuwa ɗan nuni da abubuwan da yawa na Hmm? ba ku duba shi ne Mhm.
واعلم da ran kai sani ان اماره المساجد cewa raya masallatai تؤم انواعا tana wato tare nau'i nau'i wato nau'i raya masallaci abubuwa ne da yawa su ne suke izina da raya masallaci منها yana daga cikin wato abin da ake izina da shi wajen raya masallaci البناء gini وتجديد من هدم منها da kuma wato a- a sabunta wanda abin da ya rushe daga masallacin وفي الحديث ya zo a cikin hadisi سبع يجري للعبد اجرهن wato abu bakwai sun aladarsu yana gudana gabawa وهو في قبره بعد موته wato aladarsu yana gudana gabawa yana cikin kabarinsa bayan mutuwarsa من علم علما wanda ya sanar da ilimi او او او كرى نهرا ko anan او كرى نهرا kara eh? Eh, karan bilkabi to shi kenan koyi kara wato daga kira'i kenan eh ya sirrantar da wato naharan korama أو حفر بئرا ko kuma ya haƙa wato biyan rijiya أو غرس نخلا ko kuma ya dasa wato dabiniya dabiniya أو بنى مسجدا ko kuma ya gina masallaci أو ورث مصحفا ko kuma ya gadar da wato musaban wato qur'ani littafin qur'ani أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته ko kuma wato ya bar da ya me
ترك ولدا ko ya bar da آه، ي- ي- يستغفر له yana neman masa gafara bayan wato mutuwarsa في الحديث ya zo a cikin hadisi من بنى مسجدا لله تعالى wanda duk ya gina masallaci saboda Allah ta'ala أدام الله بكل شبر Allah zai bashi da kowane taki وبكل زراع da kuma wato zai bashi da kowane kamu أربعين ألف ألف مدينة zai ba shi wato arba- eh, wato eh, madi- wato al- arba'in alfa alfa mad- miliyan nawa kenan zai ba shi wato madina wato birni miliyan arba'in ذهب na وفضة dinare da azurfa وياقوت وزبر wato da yakutu da zabarjadu ولؤلؤ da lulubi الجنة a aljanna في كل مدينة a kowace madina a kowane birni akwai ألف ألف بيت في akwai ɗaki dubu so dubu shine miliyan guda ɗaki miliyan guda كل بيت ألف ألف سرير kowane ɗaki kuma akwai wato gado miliyan guda على كل سرير to akan kowane gado زوجة من الحور العين akwai mata daga matan hurul aina akan kowane gado في كل بيت a kowane ɗaki kuma أربعون ألف مائدة akwai wato a- a- ma'ida wato kaɓakin ka wato a teburin abinci guda miliyan miliyan arba'in على كل مائدة akan kowane teburin abinci أربعون ألف قصعة akwai wato akushi miliyan arba'in كل قصعة أربعون ألف ألف لون a من دعامة cikin kowane akushi akwai wato miliyan arba'in na launi launin abinci ويوعد الله له من القوة kuma Allah zai ba shi ƙarfi حتى يأتي على تلك الأزواج har dai wato ya samu ƙarfin da zai zai kewa wa'annan matan nasa
وعلى ذلك الطعام kuma ya والشراب ba shi iko wato bisa zai iya cin wannan abincin kuma zai sha duk Allah zai ba shi iko ya ci abincin kuma ya sha abinci ya sha abincin
ومن إمارة المساجد yana daga cikin abin da ake dan a raya masallaci فرشها wato yi masa shimfiɗa الحسير na أول من فرش الحسير في المساجد farkon wanda ya shimfiɗa tabarma a masallaci عمر بن sai الخطاب na umar dan haɗabu ne ومنها yana daga cikin raya masallaci تعليق القناديل في wato المساجد rarrata ya fitilai a cikin masallaci a sa fitila وإسناد المساجد da kuma haska fitilu والشمول da kuma wato wato kyandila وفي الحديث ya zo a cikin hadisi من ألقى إنجيلا wanda duk ya rata ya fitila صلى عليه سبعون ألف ملك wato ma- mala'ika wato dubu saba'in za su rika nema masa rahama حتى ينكسر ذلك الدين har dai sai wannan wato fitilar ta kare in dai tana ci to suna ta nema masa gafara وعن أنس رضي الله an عنه karɓar daga sayyidina anas allah ya dade shi من أسرد في المسجد سراجا wanda duk ya kunna fitila a cikin masallaci لم تزل الملائكة ملائكة وحملة العرش wato mala'iku masu ɗauke da al'arshi ba za su gushe ba تستغفر له tana nema masa gafara ما دام في ذلك المسجد ضوءه muddin dai wato hasken da ya sa a masallacin yana nan ومنها yana daga cikin abin da yake sa a ce an raya masallaci الدخول والقعود فيها shine shiga masallaci da zaunawa a cikinsa والمكث والإبادة da kuma zama da yin ibada ودراسة والذكر da ودراسة kuma yin zikiri wadda ya sace da kuma karatu ونحو ذلك da makamancin wannan قال ابن عباس رضي الله abdullahi dan عنهما، abbas ya ce allah ya da shi ألا أدلكم على ما هو خير لكم من الجهاد da to ba zan nuna muku abin da ya fi muku zama alkhairi akan ku tafi jihadi ba آه، قالوا بلى sai abokansa suka ce bala haka ne قال kada sai ya ce أن تبنوا مسجدا ku gina masallaci ويتعلم فيه القرآن da za a rika karanta alkur'ani a cikinsa والفقه في الدين da kuma wato fikihun addini da za a fahimci yin addini a ciki
آه، Alhamdulillah. dama tun zamanin ma manzala sallallahu alaihi wasallam ai masallaci shine tarayya komai nan za a yi sallah in wahayi ya zo a nan za a karantar da ilimi a masallacin kuma nan ne za a yi shari'a wani abu ya taso a nan za a yi hukunci masallaci shine komai eh amma kuma abin da ake so ba gina masallacin kawai ba a raya shi a gina shi a raya shi da salloli a kuma raya shi da zikirai a kuma raya shi da karatu na ilimi a ta karantarwa to haka ake so a raya masallaci kuma yana daga cikin abin da ake so duk abin da yake na ƙazanta kakka yadda ka shiga da shi masallaci masallaci haƙƙi ne na kowa domin ma'annar masaji da lillahi masallaci da allah ne to duk abin da ka sani na ƙazanta ba za ka shiga ɗakinka da shi ba to kakka shiga masallaci da shi saboda idan ka shiga da wannan ƙazanta masallaci to shi to za ka zama mala'iku za su yi ta tsine maka eh shi yasa duk abin da zai kawo tsafta a cikin masallaci in ka ga wani abu ma anyar ko kusa da masallaci ko cikin masallacin wanda zai zama wato kamar shara ce ko abu ne mara daɗi a masallaci to in ka ga anyar to ka kokari kai ka cire shi ka fitar da shi ka yadda shi eh kuma duk abin da yake zai kawo damuwa ga abokan zaman ka a masallacin wanda za ku ibada tare da su to ka kare shi kankai eh
sace kayan masallaci ake a kan na sace kayan masallaci yawa ma ka bi ka yi kyauta ai magana ce muhimmiya wannan da ya kawo sace kayan masallaci da ake ai gaskiya ne ƙur'anai sai a zo a ajiye ƙur'ani sai a ajiye ƙur'anai 20 30 50 amma a hankali a hankali a hankali wata sai ka zo ka samu bako ɗaya ai sata ce wannan an kwashi ko kuma mutane su zo sun shiga sallah sun ajiye takalmansu a fito kowa ya rika dilidili bai ga takalminsa ba. yanzu shi mai yin wannan baya tsoron Allah baya tsoron Allah su sun shiga ibada suke shi kuma ya shigala da yi musu sata eh ko kuma a nan nan a nan zawiya ma an sami wata ran ya tashi wani mutum wai ya kwanta da ya tashi sai ga ƙuranin zawiya guda uku ya ɓoye sassi sai fitowa suke sassan sassan sai faɗuwa suke abin to kaga kaga kaga wannan ai ba ibada ne sata ne har qur'ani ko aka samu a cikin rayuwa sai ga sai faɗowa suke kaga to suka shigo masallaci ka rasa inda za ka yi sata kuma babban musifar in mutum ya saci abin naira dubu bai fiye karɓi naira ɗari a kansa ba abin naira dubu ne ya ji ya karɓi to su kuma waɗanda waɗanda suka fi su lalacewa masu siyan kayan sata sun fi su lalacewa yaro ka san sato abu ya kuma ya kama kai ka siya kuma ka bashi kuɗi abin da zai faɗa ma cewa a bashi ka san ba gaskiya ba ne ya sato kayan naira dubu ya ce ba ni naira ɗari kai ya kamata ka karba ka ba ni naira ɗari zuwa haka duk mai irin wannan ya kamata ya kuka da kansa Eh, masallaci guri ne ɗaki ne na allah kuma wurin ibada ne Eh, kamata ya duk wanda ya shigo masallaci ya zama yana cikin aminci duk wanda ya zo masallaci a aminci yake ba za a cutar da shi a dukiyarsa ba ba za a cutar da shi a jikinsa ba ba za a cutar da shi a mutuncinsa ba Eh, to haka ake son masallaci amma ya mutane sun zo sun ajiye takalminsu sun shiga sallah ta kuma ka zo ka kwashe takalmin mutane eh? kuma har salo-salo suke da shi na satar ta- takalman mutane salo-salo akwai wani ma wanda yake wani wani- wani ya zo da wani kullum sai ya zo da ƙwaryar zuma wai shi tallan zuma yake shi takalmin mutane yake kwashe yake zuba a cikin ƙwaryar sai da Allah wata rana ya sa aka kama shi ashe wani bai shiga masallaci ba yana can waje shi ya ga ya fito yana ta zuba takalmi a cikin ƙwarai zuma ya mai da ah, faifai ya ɗora a kai mutane wanda sai so ya ce ba takalmi sai ya ce malam mai zuma zan siya a ai na siyar shi a ai ka siya ai sai na siya sai ka siyar mu aka sauke da ƙarfin siya sai ga takalman mutane a cikin ƙwarai zuma saboda haka ba daidai ba ne gaskiya ya kamata mu kan mu faɗa a masallaci ba ha bari da gaske an tsinke shi ha to yanzu dai ya kamata a ce wai masallacin an ajiye ma an bulbaya lalashi ka sai an yi masa wani karfe sai an karfe yadda wai ba wanda zai iya ballashe ya dauka da mukulli a masallaci duk wanda ya shiga masallaci kamata ya ce ya shiga cikin aminci aminci masallaci gurin aminci ne amma kayan masallaci sai an yi sai an zo an sa wani karfe wanda wannan karfen ne zai masa security ya hana a dauka ai ya kamata mu gyara halayen mu jama'a gyara da mana magani to wannan shehu ya magana ta ce altum su ɗakin hajji bismillah نزلت في العباس wannan aya ta so gane wannan abbas ɗan abdulmuttalibi قبل إسلامه tun gaban ya musulunta عاتبه علي sai da na ali ya yi masa rarauka يقول له na يقول له yana cewa da shi أنتم شر الناس ko ne mafi sharrin mutane kare ɗan uwan mahaifinsa ne ba ɗan uwan mahaifinsa Ehem.
نعم أخرجتم الرسول kun fitar da manzo Allah وفعلتم wa fa'altu kun aikata kaza kun aikata kaza kun aikata kaza قال يا علي sai abbas ce ya kai ali أنتم تذكرون ku dai قبائح kuna ambaton wato munanan ayyukan da muka yi ولا تذكرون شيئا min مما mahamidina fa za ba ku faɗan wani abu daga cikin abubuwan da muka yi masu kyau na na kyautatawa قال له علي sai sai na gaishe da shi هل عندكم شيء من shin المهام akwai wani abin da muka yi na alheri wanda za a yabe shi قال نعم sai ce akwai نحن نسقي الحاج mu ne muke shayar da alhazai ون- ونؤمر المسجد mu ne muke wato raya masallacin harami ونذكر البيت mu ne muke yin garar baki كذا.
kaza haka nan ولكن أنتم أبيتم إلا walakin sai dai an tumku kunki إلا ألا تذكروا شيئا من فضائلنا illa al sai dai kunki faɗa wato wani abu daga cikin abubuwan da muka yi na daraja ba za ku faɗa ba duk wa'annan abu fa nazara sai wannan aya ta sauka ajal antum su ayatul hajji Mhm. Mm. to bismillah
قد أنتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله na shin yanzu kun sanya sakayatar hajji shayar da alhazai wa imaratul masjidi da kuma raya masallacin harami sa masu haram raya masallacin harami eh ai ahala zalika ahalin wannan kun sanya shi kamar amana ya zama kamar wanda wato mutumin da ya imani billahi da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa jahada kuma yayi jihadi fi sabilillah cikin ɗaukar addinin Allah la yastawuna لا يستوون عند الله wa'annan ba za su yi daidai ba ko don Allah filfar da cikin wato falla da daraja والله لا يهدي القوم الظالمين Allah baya shirya da mutanen da suke azzalumai su ne kafirai nazarar ta sauka raddan dan yin raddi alaman ƙara zalika bisa wanda ya faɗi wannan shine Abbas dan Abdul Muttalib kamar yadda muka faɗa نعم daga shehu yanzu ya bayani نعم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند Allah الله kaga wanda suka yi imani kuma suka yi hijira kuma suka yi jihadi fi sabilillah cikin ɗauka addinin Allah suka yi suka yi jihadin nan kuma suka yi hijiran nan bi amwalihim da dukiyansu to waɗannan a azamu wa wa anfusihim kuma suka yi wato da kawunansu da dukiyarsu da kawunansu to waɗannan a azamu darajatan su ne suka fi wato daraja da matsayi inda Allah a wajen Allah min gairihim da waninsu eh su ne waɗanda suka yi suka yi hijira eh, suka yi hijira kamar yadda muka yi bayani kwanakin baya mutum zai bar duk abin da ya mallaka ya bar ƴaƴansa ya bar ƴan uwansa ya bar matansa ya fita daga cikin dukiyarsa ya hijira ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma su ne waɗanda wato bayan sun hijira kuma suka yi jihadi tare da manzo Allah cikin ɗaukaka addinin Allah suka kashe dukiyarsu kuma suka ba da rayukansu eh, to waɗannan su ne mafi girman daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala وأولئك هم الفائزون wa'incanan ka su ne masu babban rabo a zafirun masu rabota bil khairi da alkhairi يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات yubashiruhum rabbuhum ubangijin su yana musu albishir bir rahmatin da rahama minhu daga gare shi kuma da yarda wajen natin da aljannatai lahum biha na'imun muqim لهم wato فيها نعيم wato مقيم aljannatan wato gonakin akwai ni'ima madawwami fiha a cikin ta ni'imar da take cikin gonakin ba mai karewa ba ce eh ba kamar wato gonakin duniya ba ne idan fasali ya zo in abu ya kare na wannan fasalin ba za ka same shi ba eh yanzu da zarar mangwara ya shigo ana nan ana nan wata sai ka ce ai ba kakan mangwara ba ce a to a- a- a- a- aljannar abin ba haka yake ba ba wata kaka ba kuma rashin kaka duk abin da ake so a lokacin da ake so za a same shi eh ba ba wani maganar lokaci ni'imar da'ima ce titir ba ta yankewa eh Allah ya girmama mu ne da wannan خالدين فيها su أبدا masu dawwama ne abin kaddar dawwama su biya a cikin aljanna abadan har abada إن الله عنده أجر azim Allah dai wato ya tabbata akwai lada mai girma a wajen ubangiji idan kai abin da za a baka lada to za ka samu ladanka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba ta waya wannan zala aya mai zuwa kuma ta sauka ya sauka fi man tarakal hijira cikin wanda ya bi hijira da ajli ahlihi saboda iyalinsa wa tijaratihi da kuma cinikinsa fataucinsa saboda haka manzo Allah ya yi hijira saboda shi abin da yake gani ga iyalinsa ga kuma dukiyarsa yana kawo da kawowa sai bai hijira ba sai wannan aya ta sauka يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ya ku wanda kuka yi imani ka ku riƙi iyayenku da ƴan uwanku masoya in dai har sun zaɓi kafirci akan imani to su waɗannan ba masoyanku bane eh ka ku zaɓe su akan wato imani eh ka ku zaɓe su wato ku zaɓi wanda suke muminai suka yi imani suka bi manzon Allah so ya kamata haka kamata amma waɗanda suke koda ƴa- iyayenku ne ƴan uwanku ne to koda su ne in dai sun zaɓi wato kafirci akan imani to waɗannan kan ku zaɓe su ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون zalimun wa man yatawallahum minkum wanda duk ya soyayya minkum da gare ku da- da su ya yatawallahum ya jibance su kuma ya soyayya da su minkum daga cikin ku to an cana ku sune azzalimai إلا ilam ka sani أنه كما أن الكفار innahu lamarin da sha'anin kamar yadda kafirai بالكفر الجليل eh, بالكفر da الجليل kafirci wanda yake bayyananne لا يساوون المؤمنين ba sa daidai da muminai في أعمالهم a cikin ayyukansu ولا أتآتهم da kuma wato bin biyayyarsu كذلك المشركون haka nan ma mushrikai الشرك الخفي wato masu wato wato masu wato shirku wanda yake boyayye لا يساوون المخلصين ba za su yi daidai da mukulisai في ba أحوالهم a cikin halayensu da ومقاماتهم wato matsayansu والزهد kaga dai gudun duniya والتسوف da kuma tasawufi da والتعبد kuma yin bauta المشوبة بالرياء wato wanda suka cuɗanyu da riya والهوى da son zuciya والأضرار da wani garre na duniya لا ثمرة لها wannan babu wato babu wato babu eh, babu wato lada gare ta عند أهل الطلب a wajen ahalin nema لأنها خدمة فاسدة domin wannan hidima ce aiki ne wanda yake fatacce كبذر فاسد na كبذر kamar فاسد.
wato kabazirin kamar iri wanda yake fatacce قيل ila aka ce لا تطمع في المنزلة عند الله kakkai wato kwaɗayi a wajen kakkai wato kwaɗayin matsayi a wajen Allah وأنت تريد المنزلة عند الناس kuma kai ga ka kana neman wato matsayi a wajen mutane وفرقوا بين الخادم والمتخادم wato wato malamai sun rarrabe tsakanin mai hidima wal mutakhadimu da wanda wato ake neman hidimar من كانت خدمته مسبة بهواه wanda duk hidimarsa ta zamo macuɗanciya ce da son zuciyarsa فلا يرى فلا ma'ana ka يرى ni واجبا kana hidima ya kamata in za ka yi bawan Allah hidima ka yi masa hidima dan Allah Eh, ba wato kana masa hidima ko kana da wani abin da kake nema a wajen hidimar ba mana bari in masa hidima ko na samu wasu asraru ko kuma bari ne masa hidima ko kuma ina son kaza dalilin hidimar sa a'a kai masa hidima dan Allah idan Allah ya ga kai masa dan Allah to duk abin da kake so kuma sai ka samu eh amma an ka tsaya kana hidima saboda wani garari to ta yi wannan gararin ma ya ya zama baka same shi ba Mhm.
قال سري سقطي shari'i sakadu ya ce الزهد a zuhudu gudun duniya ترك وزوج النفس shine barin wato soye-soyen zuciya من جميع ما في الدنيا daga dukkan abin da yake cikin duniya ويجمع هذه الوجوه المالية wato wannan wato wannan wato hazozi na dukiya duk ya tare ta والجاهية da kuma na alfarma حب المنزلة عند الناس da kuma son wato matsayi a wurin mutane وحب المحمدة والثناء da kuma wato son wato a yabe ka da kuma son dukiya وجاء في الأثر ya zo a cikin wato hadisi لا لا تزال لا إله إلا الله wato la ilaha illallah ba ta gushe ba تدفع عن العباد سخط الله wato tana ijewa wato bayan Allah wato kushin Allah ما لم يبالوا بما نقص من دنياهم muddin dai ba su damu da abin da ya tawaye daga duniyarsu ba إذا فعلوا ذلك in suka aikata zalika wannan قالوا لا إله إلا to الله suka ce la ilaha illallah قال الله sai تعالى Allah ta'ala ya ce da su كذبتم ko kai kun yi ƙarya لستم يا صادقين wato ba ku faɗe ta kuna masu gaskiya da ita ba وروي an rawaito أن عابدا من بني cewa إسرائيل wani mai bauta daga cikin bani Isra'ila راودته ملكة عن نفسه na'am راودته ملكة wata عن sarauniya ta neme shi ga kansa نفسه. فقال bakala sai ya ce اجعلوا لي ماء في الخلاء wato ku sanya min ruwa a cikin banɗaki أتلذذ به zan je in yi tsarki da shi ثم سئد على موضع shi ne sai tashi sai ya hau wato mafi mafi mafi tsayin wato wurin cikin wato gidan sarautar فرم sai بنفسه ya jefo da kansa فأوحى الله تعالى إلى ملك سي- الهواء wato sai Allah ya yi wahayi zuwa ga wato mala'ikan iska أن اللزم عبدي ya ce ka lizimci bawa na قال ƙara sai ya ce فلزمه sai ya lizimce shi ووضعه على الأرض على الأرض sai ya riƙe shi ajiye shi a ƙasa وضع رفيقا wato irin wato saukewa wadda yake mai taushi sauyewa ba ta wato faɗowa yadda zai raga-raga ba فقيل لإبليس sai aka ce da iblis ألا أغويته na baka ya ya ala agwato ya baka wato kwatar da shi ba فقال bukara sai ya ce ليس لي سلطان على من خالف هواه wato ba ni da iko akan wanda ya saba wa san zuciyarsa وبذل نفسه لله kuma ya bada kansa saboda Allah هذا هو الجهاد في في الله wannan shine jihadi a cikin Allah وما- وثمرته wa samaratuhu wato cin ribarsa الخلاص من الخ- الهلاك wato مطلقا shine wato kukuta daga halaka baki ɗaya mutlaƙan قال العلماء بالله masan wato malamai wato ma- ma- masana Allah suka ce ينبغي للمريد ya kamata ga muridi أن يكون له في كل شيء نية لله ya تعالى zama yana da niyya a cikin dukkan wani abu niyyarsa ta zama ta Allah ta da yana niyyarsa saboda Allah ta'ala ce حتى في hatta a أكله cikin cinsa وشربه da abin shansa وملبوسه da abin ɗaurawarsa لا يلبس إلا لله kai ya sa matu ba sai saboda Allah ولا يأكل إلا kai ya لله ci wani abu sai saboda Allah ولا ينام إلا ba zai yi لله bacci ba sai saboda Allah بل ورد في الخبر ya zo a cikin wato labari من تأيم لله wanda duk ya sa turare saboda Allah جاء يوم القيامة zai zo ranar alkiyama ريحه أطيب من المسك wato الأصفر wato ƙanshinsa ya fi wato ƙanshin miski ومن تأيم لغير الله wanda ya sa turare ba don Allah ba جاء يوم zai القيامة zo ranar alkiyama وريحه أنتن من الجيفة wato wato ƙanshinsa wato ya fi wato warin mushe فالمراد abin da ya nufi ينبغي أن يتفقد جميع ya أقواله kamata mutum ya bibiyi dukkan abin da zai faɗa da وأفعاله duk abin da zai ولا aikata يسامح نفسه na ولا يسامح kai نفسه yi wa kansa rangwame أن تتحرك بحركة wato kai yi wa kansa kai wa zuciyarsa rangwame ta yi wani motsi أو تتكلم ko kuma بكلمة ta yi magana da wata wato wani ta yi zance da wata kalma إلا لله sai saboda Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah ya yi kyau wannan shi muridi sadiki kenan eh duk abin da muridi zai yi to ai shi dama wato shi yasa ai ulama wa tazkiyatin nafs kenan eh shine wato dariqa kenan su dariqa duk huzuzun huzuzuna wato wato abin da yake na zuciya duk shi suke wankewa eh za su wanke hassin wato shedan da yake cikin zuciya eh kai kanka ga cewa ma duk abin da za ka yi sai dan Allah za ka yi shi eh, kakka ga wato kakka ga wani abu eh, kamar yadda shi yake cewa alhamdulillah alal firari ko da yake cewa ƙarshen baitin nan ilahi min me min min ilahi min tagayyur al-agyani ka gani duk wani gairu ta gama da shi ka sa Allah kawai Allah shi ne duk abin da ya wani shi Allah to bai da hazzi a tare da kai saboda haka komai za ka yi sai ka zama dan Allah za ka yi abincin nan za ka ci shi eh, zan ci shi saboda Allah eh, Allah ya ce a ci abinci na a rayu kuma zan ci saboda bauta masa zan ci shi saboda Allah kawai eh, ka gani shi yasa sai na Umar Allah ya kara yadda gare shi wata ran ana zaune gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana faɗar wato ayyuka da irin sakamakon ayyuka wanda ya abu kyakkyawa gashi zai je zai je aljanna za a yi masa kaza wanda kuma bai yi kyakkyawa ba ga mutu ga sai na umar yake cewa wallahi ya rasulullahi ba na bauta wa allah don yaban aljanna ko kuma don tsoron kai sa na wuta ba don wannan nake bauta masa ba kawai ina bauta wa allah don allah kawai shi kenan ba ina bauta masa don wato a ga aiki na a saka mun a ce ga aljanna ba eh ai shi yasa shehu shehu allah ya kara masa yadda ai in ka biyo diwani duk za ka yi ta karo da irin wayannan abubuwan duk za ka ga don akwai wata kafiya nan wadda shi ma maganan ma aljanna ma sai ka ma tunani ma ya aljanna take ka gani ya aljanna take domin wato wato wa ridwanu min Allah akbar wajen wannan tafsirin eh ridwanu Allah ai ya fa aljanna ya fa aljanna eh ka samu yadda Allah ya fa aljanna ya fa aljanna ai yasa shehu yake cewa a cikin wata ra'iya na go eh, yake cewa walwal tizazu ولولا التزاز في الجنان بنوره لما هن نحو الخلد كل مبصر ko ba haka shi wace ba ba dan zanga manzo Allah ba ko duk wani mai hankali ma in ba dan ya shiga aljanna zai zai ga manzo Allah ba sai aljanna ma mai amfani da eh ba zai ma tunanin ya shiga ya dawo ba eh to saboda haka kaga duk irin wannan matakan ne wanda ya kai wannan matakin to ba zai ba wani wanda zai samu ba wani shedan da zai samu wani hazzi a tare da shi eh saboda haka duk abin da za ka yi ka sa Allah ciki da an sa amma kuma an san matsayi ne kuwa Eh, amma ka kokari ana kaiwa Eh, eh, ɗariƙa ba eh to ai to shine ba shine ba ran nan mun yi magana ai ran nan dama abin da ake abin da ɗariƙa take nunawa ai matakai ta baka hatta a cikin wuridin matakai ta baka a wazifa matakai ta baka ka samu takhalli ka samu tahalli ka samu tajalli eh to in ka samu tajalli tajalli na hakika to me maka saura ai ba abin da ya saura eh in dai ka samu tajalli na hakika ka samu Allah shikenan eh akwai abin da ya maka saura ba abin da ya maka saura alhamdulillah amma dai ya kamata an wa ai ta kokari eh ai ta kokari wa akwai abubuwa akwai abubuwa da yawa shehu ya yi magana nan da yawa akan wayannan nan irin a yaro
ولئن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره
to to ga wannan ayar ma wannan ma ayar wato ajita sosai eh, kuma a saurari abin da bayan Allah suka faɗa a cikinta Eh, domin da ya gama da waccan ayar ta baya eh, ya ayyuhal- ya ayyuhal lazina amanu la tattakhuzu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kubra eh, in dai har suka wato zaɓi kafirci alal imani bisa imani wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun to dai gama wannan sai Allah ya shigo kuma da wannan ayati kulin kana aba'uku idan dai har iyayen ku suka kasance aba'ukum fa iyaye eh suka kasance wa abna'ukum da ƴaƴan ku wa ikwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matayenku ko kuma in mata ne mazajen ku ku mata wa ashiratukum da danginku ai aqruba aqruba aqruba uku wato ɗan uwanku na maku- makusantanku Eh, wa amwalu da dukiya iktarabtu muha da kuka wato kuka yi tsururinta ko wa tijaratu da wani fatauci wani harkar ciniki wanda ta shona kasadaha kuke jin tsoron tasgaranta eh eh, wa masakinu da gidaje tardauna ha da kuke yadda da ita wato an gina maka gida da ɗaki da komai kayi ya yi maka yadda kake so idan duk waɗannan suka zo a habba ilaikum duk waɗanda aka faɗa dinnan baki idan suka zama su suka fi soyuwa gare ku minallahi daga Allah wa rasulihi da manzan Allah wa jihadin da tafiya jihadi fi sabilihi wajen wato ɗauka addinin Allah duk kun fi son su faka atum sai kuka zauna li ajlihi saboda wannan abin da aka faɗa an da hijira ta gaban hijira wa jihadi da jihadi to fata rabbus to ku sauraron abin da zai zo ku sauraron abin da zai eh, iyayenku ƴaƴanku matanku dukiyarku ɗan uwanku eh gidajen da kuka gina kyawawa da sauran duk abubuwa na kwace-kwace inda har sun fi soyuwa a gare ku da Allah da manzansa to shikenan ku saurari kuma abin da zai zo eh in ta zuru to mu je
fatarabbasu hatta Ya ya ce ce Allah.
Allah bi amri to ku saurari har Allah ya zo da al- al'amarinsa ai tahdidun narko ne lahum gare su wallahi la yahdi qawm al wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah baya shirye da mutane alfasiki na fasikai to me shi bai ce ba wanda ya shigo to mu je
لقد نصركم الله بمواطن كثيرة ولم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين Mutum to kaga wato wannan tana nuna matsayin manzala wannan aya tana nuna matsayi cikin abubuwa da suke nuna matsayin manzala ka gani duk da Allah ya gama lissafo su sai yake cewa ahabba ilaikum minallahi wa rasuli eh bai ce minallahi kawai ba in duk suka fi soyuwa gare ku daga Allah sai kuma yace da manzansa ka gani wato a nan za ka fahimci ashe in ka so Allah ba ka so manzo Allah ba san bai da amfani Eh, bai da amfani Eh, dole in ka so Allah ka so manzo Allah Eh, ko kuma in ka so manzo Allah ka so Allah Eh, amma in ka so ɗaya bai da amfani shi yasa za ka fahimci ai yanzu mutum ya zai shiga musulunci in ya ce ashhadu an la ilaha illallah in bai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ba, ai bai shiga musulunci sai ya hada yadda da wahadaniyar ubangiji sannan kuma iyadda da manzancin manzala sallallahu alaihi sannan shiga musulunci Da haka ma soyayya idan ya zama na kana son Allah ba ka son manzala sannan ka bai da amfani kuma duk wayannan abin da aka faɗa kana da ma'auni eh kana da abin da zaka auna duk sanda kaga akwai wani abin da zai rinjaya a wajenka akan san manzala to da sauranka ai sai ka ga duk abin da kake takama da shi zaka iya barin sa saboda manzala sallallahu alaihi wasallam so sannan kasa duk wa'annan abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ka kalli mahaifinka ka tabbatar a zuciyanka manzala ya fi shi ka kalle shi ka ce manzala kuma har a zuciyarka yadda manzala ya fi shi ka kalli 'ya'yanka duk wani ɗanka wanda ma ka fi so ka kalli ka tabbatar cewa wannan manzo Allah ya fi wannan idan wata dukiya ce da kai ka kalle ta kaga manzo Allah ya fita za ka iya ba da ita saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dukkan wa'annan abubuwan ka tara su sai manzo Allah ka fi son Allah da manzo Allah a kansu to sannan ka samu imani to shi yasa ma'auni ne a ai shi yasa manzo Allah yake cewa da sahabbai Abubakar bai fi ku da yawan sallah ba ko yawan azumi ya fi ku da abin da ya tabbata wani abu da ya tabbata a zuciyarsa me ya tabbata a zuciya abubakar san manzala Eh, san manzala domin ya so manzala tun kan ma a aiko manzala yake san manzala Eh, shi yasa malamai suke cewa abin da ya sa abubakar ya tsere wa umaru abubakar soyayyarsa ta riga imaninsa shi kuma umaru imaninsa ne ya riga soyayyarsa shi sai na abubakar yana son manzala tun kan aiko shi da aka aiko manzala shi kenan sai ya yi imani da shi imani yana shiga ya samu mazauni shi ko sai na umar kamar yadda muka faɗa a jiya kafin ɗan lokaci kaɗan ma ya musulunta yana ta neman manzala ma ya kashe shi ka gani to saboda haka sai da ya yi imani ya shige shi sannan soyayya ta shige shi to saboda haka wanda soyayya ta riga shi to shine ya fi nisa shine sai na abubakar shine malamai suke cewa alhubbu sadiq eh, yaqudu ila al-ittiba wal ittiba'u sahih yuzki mashaa'ir al-hubb eh so na gaskiya to shi yake sa ka bi ka yi biyayya kamar mutum in dai kana son mutum to za ka yi biyayya ne za ka bi shi eh in dai kana son mutum za ka bi shi to biyayya kuma ta gaskiya ita ce take wato take bura wato mashair na soyayya ma'ana take ƙara soyayya eh bin manzo Allah sai ya ƙara mata san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana bin sa ya domin duk wanda ya ce yana bin manzo Allah to kamata ya ga aikin sa Eh, dama in kana son mutum to ka aiki irin nasa Eh, in kana son mutum to irin aiki irin nasa za ka muna son manzala sau haka sai mu yi biyayya bayayya da za mu yi shi ne abinda manzala ya ce mu yi a ga muna yi abinda ya ce kan mu yi a gaba ma yin sa to wannan shi ne zai tabbatar mana da soyayyar manzala sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yake ana ta magana akan wanda suke da wasu almajiran shehu ibrahim ne eh to idan ka duba aikin mutum in yana cewa shi almajiran shehu ibrahim ne idan aka duba aikinsa aka ga abin da yake sai a duba aikin shehu ibrahim shin irin wannan abin da yake irin aikin shehu ibrahim kenan to na tabbatar idan dai aka samu shehu ibrahim za a ga aikin da waɗannan makarnata suke ba irin aikin shehu ibrahim ke a shekara ba almajiran shehu ibrahim ne inda suna son shehu ibrahim ka sai su yi aiki irin na shehu ibrahim da dillawa idan kana karanta littattafan shehu ibrahim don shehu ibrahim allah ya kara masa yadda an ka tara littattafansa ka kasa su kashi hudu kashi uku daga hudu salasatu arba'in duk akan mazalaye su kashi ɗaya ne rubu'i ne kaɗai aka yi shi a cikin waɗansu matsaloli kashi ɗaya ne kawai amma kusan salasatu arba'in baki ɗaya kan san mazalaye su waye mazala ya yake da manzala ya yake son manzala jama'a ya za ku ku samu kanku a cikin manzala duk abin da shi ya rika bayani ya rika bayani ke to saboda haka duk wannan abin da aka faɗa sai kai kanka kana da ma'auni yanzu Allah tabaraka ta'ala ya ba mu ma'auni ga su duk wayannan abin da ya lissafo sai kai ka auna da kanka sai ka ga kowane ɗayan ka ɗauka iyayenka ka ɗauke su ka haɗa su da manzala ka ga yaya lamarin yake sai ka ga manzo Allah ya fi su sannan ka samu haka nan ƴaƴanka haka nan matanka haka nan dukiyarka haka nan gidajenka komai in sai ka auna ka ga manzo Allah ya fi wannan abin sannan za ka samu Allah ya ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وقد ورد hakika ya zo لا يؤمن أحدكم cewa ba ɗayan ku zai imanin su zai shiga حتى أكون أحب إليه har sai na kasance ni na fi soyuwa gare shi من ماله daga وولده dukiyarsa da ƴaƴansa والناس أجمعين da mutane baki ɗaya duk sai ya fi so na da waɗannan baki ɗaya قال ابن مالك ibn malik ya ce المراد به abin nufi bihi da shi نفي كمال الإيمان wato kore cikar imani la yumin ahadin ba wanda imaninsa zai cika ونفي الحب وبالحب دسو.
والمراد بالحب na والمراد بالحب abin da ake nufi da soyayya حب الحب الاختياري wato so wato na zaɓi مثلا misali لو امر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا da manzo Allah zai umarci mumini بان يقاتل الكافر ya ka- ya yaƙi kafiri حتى يكون شهيدا har ya zama shahidi او امر بقتل ابويه ko kuma ya umarce shi ya kashe iyayensa واولاده الكافرين da 'ya'yansa wanda duk suke kafirai لاحب ان يختار ذلك to da ya so zaɓin wannan من علمه saboda saninsa ان السلامه cewa ku kuta في امتثال امره عليه cikin السلام wato bin wato umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وان لا يخير kuma wato kai ba da zaɓi كما ان المريض kamar yadda mara lafiya يكفر بقلبه عن الدواء wato yake gudu bi ɗabihi da ɗabi'a sai yake gudun magani ولكن يميل إليه walakin sai dai kuma yana karkata zuwa ga neman maganin ويفعله kuma yana aikata shi لأنه صلاحه فيه saboda wato zatanta cewa wato gyara ne na maganin a tare da shi كيف ونبينا عليه السلام yaya annabi musa alaihi salatu wassalam ألطف علينا منا shine mafi tausasa mana daga kanmu mu ya fi tausayin mu akan kanmu ومن آبائنا daga iyayenmu da وأولادنا 'ya'yanmu لأنه عليه السلام saboda manzo Allah alaihi salam يسألنا duk abin da yake saboda mu yake yi ذلك رجا ba wani na wani garari ba وعن بشر بن الحارث an karɓo daga bishir dan harisu رضي الله عنه Allah ya yarda da shi قال Allah ya ce رأيت النبي صلى الله عليه وسلم na ga annabi sallallahu alaihi wasallama في المنام a bacci قال لي sai ya ce da ni يا بشر ya bishiru أتدريني ما رفعك الله تعالى على قرانك shin ka san saboda me Allah ya ɗaukaka ka bisa tsare kunka قلت لا يا رسول sai na الله ce "A, ban sani ba ya manzo Allah قال باتباعك لسنتي ya ce to Allah ya yi maka haka ya ɗaukaka ka ne saboda binka da kake ka sunna ta وخدمتك للصالحين da kuma hidimar da kake wa mutane na gari ونصحك لإخوانك da kuma nasiha da kake wa ƴan uwanka ومحبتك لأصحابي da kuma wato sanka da kake wa sahabbaina وأهل بيتي da kuma iyalan gidana الذي بلغك منازل wannan الأمر shine wanda ya kai ka matsayin da ka kai أقول a ƙulin ina cewa المحبة الخالصة wato soyayya wacce take tsarkakakkiya باب عظيم wato baƙi ne wanda yake mai girma لا يفتح إلا لأهل القلب السليم ba ba a buɗe wannan ƙofa sai da ga masu wato zuciya wacce take lafi zuciya tsarkakakkiya وتأثيرها غريب wato wato tasirin ta kuma mai abu ne mai bakuntarwa mai ban mamaki وأمرها غريب lamarinta ma wato mai ban mamaki ne نسأل الله سبحانه muna roƙon Allah tsarki ya tabbata gare أن shi يجعلنا من الذين آثروا حب الله ورسوله zan muna daga cikin wanda suka zaɓi san Allah da san manzansa على حب ما a bisa سواهما a bisa- a bisa san duk abin da ya wani ce su آمين amin Allah ya sa mu so su to mu karasa
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم mudubiri wallahi hakika Allah ya taimake ku a wurare wato na yaƙi ya yi muku taimako wuraren yaƙi masu yawa ta badirin kamar yaƙin badar wa ƙuraiza da bani yaƙin bani ƙuraiza wan nadir da bani nadir Eh, kuma ka tuna yau muhimmi ko yau hunaini ka tuna ya rasulullahi ranar yaƙin hunaini hunaini din nan wadin wadi ne bai na makata wa ɗayi tsakanin maka da ɗayi ba ayyau mu italikum ka tuna wato yau ranar yakin ku fiye a cikin wannan wato a wannan wato gari kowa wato wato ya rayuwar mu ta ku fi hawazina ranar da wato kuka yaki fiye a cikin sa kuka yaki hawazina wa zalika wannan ku ya abu fi shawwalin a cikin watan shawwal sanata samanin shekara ta takwas daga hijira is badalun min yawma eh yayin da ajabatkum kasratukum yayin da yawan ku ya kayantar da ku fa qultum sai kuka ce lan nuglabal yawma min qillatin yau ne ba za a rinjaye mu saboda saboda karanci ai yau mu ba kaɗan bane balle a ce an rinjaye mu a yaƙi wa kanu musulmai sun zama isnai ashir alfan mutum dubu goma sha biyu ne wal kubar kafirai kuma su arba ta alafin mutum hudu ne kaga musulmai sun ninka su uku to yayin da kuka faɗa ka to falan tukuna an ku shay'an wannan yawan naku bai wadatar muku komai ba eh ba za ka alaikum al-ardu ƙasa ta yi muku kunci bi ma rahubar tare da yalwata ma dinnan masdariya ce ai ma rahabi ha tare da yalwata ai sa'ati ha yalwata falam tajidu makana ba ku samu bigire ba ta kuma in nuna da za ku nutsu ilai zuwa gare shi li shiddati ma lahiqakum saboda tsananin abin da ya riske ku min al-khawf na daga tsoro sun wallaitu sannan sai su kuka juya mudbiri ne kuna masu ba da baya ai munhazimi na kuna karyayyu wasu batan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yaƙi ya karye wasu daga sahabbai suna ta guduwa wato suna komawa suna neman mafaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana tsaye wasa bata ya tabbata yana tsaye ala bagalati yal bayda yana kan alfadirin sa wanda yake fari walaysa ma'ahu ba wanda yake tare da manzo Allah gairul Abbas sai dai Abbas dan Abdul Muttalib wa Abu Sufyan da Abu Sufyan akhizun bir kabi yana mai rike da likafar dokin manzala sallallahu alaihi wasallama eh saboda manzala ba inda yake zuwa manzala duk inda ya duk abin da ya tsanani manzala yana nan dubi yakin uhud ya aka yi ba ai yakin uhud manzala yana tsaye haka aka jefo shi da majaujawa aka fasa masa kai amma bai motsa ba sallallahu alaihi wasallam eh sahabbai suka rika kuka suke cewa kar abin jinin manzala ya taba kasa idan jininsa ya taba kasa ba za a kuma samun shuka ba a rayuwa a duniya eh sallallahu alaihi wasallam ثم أنزل الله سكينته ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأعقب الذين كفروا نصره sannan sai Allah ya saukar da sakinatu nutsuwarsa ala rasulihi bisa manzansa wa alal mu'minin da bisa mu'minai farar faruddu sai aka dawo da su ilan nabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama lamma nadahu al abbas yayin da abbas ibn abdul muttalib ya rika kira bi iznihi da iznin manzala sallallahu alaihi wasallam suka dawo wa qatalu kuma suka yi yaki wa anzala junudan Allah kuma ya saukar da rundunu lam tarawha wa tabuganta wa mala'ikatan mala'iku wa azabar lazina kafaru kuma ubangiji ya azaba ga wanda suka kafirci bil qatli wato da kisa da ayat ubangiji ya sa da ya bada wato dama aka karkashe su wal asr da riba cewa وذلك جزاء الكافرين wannan shine sakamakon alkafiri na kafirai ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء sannan sai Allah wato ya tubu lahu Allah ya karɓi tuba ba zalika bayan wannan alama ya sha kusa wanda ya so minhum da gare su bil islam da musulunci domin al-islam ya jubbu ma qawluhu musulunci yana yana shafe duk abin da ya gabace shi duk laifin da kai in ka zo ka shiga musulunci to shikenan kamar nan aka haife ka والله غفور rahim رحيم Allah mai gafara ne kuma mai jin kai يا أيها الذين alhamdulillah Ina da masu nisa ne a cikin wanda suke zuwa daga nesa. Salatul Fati uku uku.
ذاك الفاتح أكبك
Wallahu sha ɗaya.
هو لا شاء
Wallahu sha ɗaya.
هو الله شاء
Wallahu sha ɗaya.
هو الله شاء
Wallahu uku.
هو الله أكبر
Salatul Fati.
صلاة الفاتح
Musulunci. Yasa a sa adalci cikin zuciya. Salatul Fati.
صلاة الفاتح
Masu lafiya ma'ala, masu lafiya, masu lafiya ma'ala, inganta salatul Fati.
صلاة الفاتح
Allah ya kare mu da kare wasu. Ba mu zaune su. Salatul Fati.
صلاة الفاتح
Allah ya yarda mana da abin da ya sani Allah ya bada mana. Salatul Fati.
صلاة الفاتح
Ita kai ma'ala, masu lafiya, masu lafiya, masu lafiya. Salatul Fati.
صلاة الفاتح
Ya zama Allah ya shirye su. Allah ya sa ka san zukatan salatul Fati.
صلاة الفاتح
wanda ya zama zaune da ya biya wasu bukatu su salatul fati صلاة الفاتح
wanda suka yi kuma ma da Allah ya biya wasu bukatu su salatul fati صلاة الفاتح
salatul fati
صلاة الفاتح
salatul fati fatiha da صلاة الفاتح salatul fatiha فاتحة صلاة rahmatu الفاتح allah آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد خاتم خاتم رسول الله آمين بلغ سيدنا الدين حسن حسن حسن فاتحة
Allah